الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba ashirin da ɗaya ga watan zulka'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma ashirin da tara ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu kamar da muka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul bahiyya wanda littafi ne na matsaloli na fikihu da ibadat wallafar bajimin malami al'allama Muhammad ibn Ali ash-Shawka'i rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha takwas sannan za mu tashi akan sabon babi babi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske mala ya bashi take da cewa babu salati tatawwu'i babi da zai magana akan sallah ta tatawwu'i sallah wadda take ta ta nafila sallah wadda take ba ta farilla ba kenan sallar farilla ita ce sallah ta tilas ko kuma as-salawatul maktuba to ita wannan sallar ta tsawoi ita ce take kishiyantar ita waccan sallah to shi mala abin da ya bude da shi anan bayanin raka'o'i da wuraren da ake yin su mana bayanin raka'o'i na sallar nafila da kuma wuraren da ake yi amma akwai bayanai masu muhimmanci da a tsarin manhajin da ya gina wallafar tashi to bai dora kai sai yayi irin wannan ba kamar ka ce misali idan ya buɗe babi ya kawo falalar wannan aiki na ibada bai dora maka wannan ka'idar ba da haka mawallafa kuma sukan tafi ne akan manhaji ko sharaɗin da suka kawo kansu in kaga sun fita wani abu ne na lalura ya hijiro shi ne sai su dan fita haka kaɗan to idan an ce muqaddama akwai ya kamata a ce mu ji ma'anar sallan nafila nau'uka da kuma rabe-rabe na sallan nafila sannan falala da sallan nafila ke da su ko ke da ita wanda wannan zai iya zaburar da mutum ya karfafa wa bawa gwiwa mutum ya ga cewa ya yi abin da ya kamata wajen ribatar waɗannan tsalloli na nafila to sannan sai ku shiga cikin abin da ya shafi littafin da ya zayyano mana raka'o'i da wuraren da ake yin su a matsayin su na tsalloli na nafila ba tsalloli na farilla ba ya yi amfani da kalma ta tsawwu'u ana cewa salatu tsawwu'i in an ce tsawwa'a shine at-tabarru'u at-tatawwu'u at-tabarru'u waznan wa ma'ana in an ce tabarru'i shine abinda kai na sawa kai abinda kai na sawa kai misali ka ciyar da iyalanka ka fito sai kuma ka ga wani mai bukata sai ka ɗauki wani abu sai ka bayi wannan tabarru'i ne tatawwu'i ne lafiya ce kai wa kanka amma da za ka gan shi kuma ka ga yana da bukata kuma ka kana da abin da za ka ba shi kuma ka ki ba shi ba za ce ka yi laifi ba abin da kawai ka rasa shine ladar da ake samu in an bayar amma maganar zunubi maganar kuskure maganar sabawa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba ka yi ko ɗaya ba wannan tatawu'in sune salloli na nafila waɗanda ba na farilla ba Allah madaukakin sarki ya farlanta mana sallolin farilla guda biyar tattare da raka'o'i guda goma sha bakwai su ne salloli wanda ya nassantar a ayoyin shi na alkurani manzon Allah sallallahu alaihi ya nassantar a ingantattun hadisan shi cewa su ne salloli na farilla hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli ku kiyaye salloli salloli na farilla kenan yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai sallah akan mu'minai kitaba wajiba ce to sune wayannan sallolin na farilla sallar aswaji raka'a biyu salloli na azhur da la'asar da isha raka'a hurhudu kaga nan kana da sha biyu in ka hada da biyun asuba kana da raka'a sha hudu sai ka ɗauko raka'a uku na sallar magriba za ga kana da raka'o'i guda goma sha bakwai wannan baitin kada wani ya muna na fahimta sai ka ce sallolin farilla guda biyar kawai ko saboda ai ba yawa to aka kallama budget din Najeriya aka ce mashi only na sallolin farilla guda biyar kawai rakawai goma sha bakwai kawai ina ga idan ka kyautata raka'o'in nan shine duk raka'a kai minti biyar asuba kai minti goma sallar azuhur kai minti ashirin ina ga limamin mata yan gudun mai wasu ma sai sun ce maki a turidu an ta kuna fattanan ya imamu kamar yadda aka ce ya mu'azu sai tun da ba mu'azu bane ya ce ya imamu to kaga in ka tattara sallolin duka guda goma sha bakwai kwata kwata minti nawa za ka yi ba za kenan duka baka da bukata abinda za ka ci a cikin awa 24 bai fi awa biyu da rabi ba ko awa biyu ma ka kammala sallolin farilla to Allah madaukakin sarki bisa rahamarki da tausayi ba wai dan in mutum ya takaitu akan waɗancan salloli na farilla ba zai iya samun dace a wajen Allah bane a domin darajar mu ta daga shi sa sai ya ba mu wannan in ba haka ba sahabi ya zo ya ce a ra'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة يا رسول الله جنة لا تسلو لنفر الله بنقال كومي با ني أزد أمة رمضان نحلت تحلت نحرم تحرم haka abu hudun nan da ya faɗa to kuma ba karamin wuya suke da shi ba shi ya faɗa ne a matsayin kawai wasu abu ne normal sun bi jiki amma mu kuma a yanzu dan yaki shayatsinul insi wal jinni sannan za a iya sallolin farilla azumin ramadan halatta halas haramta haram yadda ya rasu da akan wannan abin ni ban ka komai ba kana ga zan shiga aljanna ne yace na'am za ka shiga kenan yanzu ita sallar farilla ta ce wajibar da za ka bayar amma kana da tabbacin ta yi eh kana da tabbacin duk yadda aka siffanta ta yi kuma kana da ɗaya tabbacin Allah ya yarda da sallar ta yi eh kila kana da wannan tabbas din wanda za ma yi maka za a wawantar da kai idan kana da tabbas a wurin Allah sallar ta yi to kana da tabbas kuma ya bada lada inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin fa la anta minal muttaqin da ka wadannan sallolin na nafila suna da matukar muhimmanci mutum ya yi su ana suna da sunaye da yawa ana ce masu salatu tatawwu'i ana ce masu salatun nawafili ko salatun nafli ana ce masu asubuha sun da ake kiran tarbi asubuha na ka ce subuhatu duha sallan nafila ta duha wani lokaci akan kalli yanayin su sai a ba su lakabin su kamar ka ce sallan nafila ratiba sallan nafila muakkada sallan nafila raghiba sallan nafila muqayyada sallan nafila mutlaqa wanda abin da ya kamata shine kowane musulmi ya tsoma kafa kuma ya zuba jari kaga wayannan nafilolin sun fi faye riba da mining eh yan mining ko din miliyan 11 wai na ga wannan Najeriya na ta alfahari wai mun fara wayewa ina ga zakin me yake yi daga lokacin da bitcoin suka dan saki garaba ta su Allah ya sa an samu da yawa dan za a sha giya a sha ta dubu baba na ce haram bane in dai za a sha giya a sha ta dubu to baka da yawa wai mutum miliyan sha uku a duk da rabi a duk duniya suka suka yi maza suka hau telegram din su ma dan su rika mining dan fitan kawai ake yi amma mutum miliyan sha ɗaya a duk duniya duka daga Najeriya suke anya domin fi ingila boko kenan mun fi Amerika wayewa, mun fi Yahudu son kuɗi, Allah da yake yi. To wannan shine mining da za ka yi amfani ka, wannan ba gara ba zagu. Na zina ga wani matashi yana ta faɗa, sai in dai ba ta fashe a watan nan ba sai ƙara mining shi ba bitcoin yake ba wani tsohon mining yake tintil ya tara point ya tara point in na ma ta fashe sai dai ya siya zaria to kuma ya gaji wai ya gaji ya gaji in dai ba ta fashe a watan nan ba kila kuma idan ƙara muku wai zuwa june to zai bari zai fita mai masa Allah ya ce kenan ta ka sallan nafila sallah ce da za ta amfani mutum mun zo bayanin falalar mutum za za mu iya ji wannan sallah ta nafila tana da nau'uka akwai salloli na nafila da ake yin sa a jami'i kar kai diskuce maka kamar sallar tarawih kamar sallar roƙon ruwa kamar sallar kiskuwa rana a jami'i ake yin su to idan al'ummar musulmi za su yi ka shiga a yi da kai akwai sallolin da ba a jami'i ake yin su ba kwata-kwata ba a yin sadami su ne kamar salatul istikhara salatul istikhara sallar baiwa Allah zabi kana da wani abu da kake so ka yi ko su al'amura guda biyu duka halittattu sun bijiro maka kuma ta kasa bayyana maka cewa wane ne ya ci alkhairi kuma ɗayansu bai fi ɗayansu ƙarfi a wajen shari'a ba kada ka zo ka ce to Allah ga zakka ga aurar da 'ya'ya kuma ga buhunan masarar su kenan Allah wane zai yi malam baka da bukatar istikara a wurin zakka za ka yi in sun rabu ka aure yaya kuma ka nan wurin ba bukatar abin nan ba ka da bukatar istikara ba ka da bukatar istikara ko ma da a halal din ne za ga wani zai iya tsara wani karfi yarka ta isa aure kuma kai ma kana so ka ƙara aure to wai Allah wani zai yi ne in aurar da ita ne ko in fasa aurar da ita sai ba ɗin ba ɗaɗa ni in ƙara auren. To, sai ka duba, amma dai kan ba sai ka yi sakara ba, ka aurar da ita tukuna sai ka yi mijin mata ya tsara, kai ma sai ka ji aurowa kai ma sai ka yi mata ya tsara. To akwai sallolin nafilar da ba a yin su a jam'i kamar istikara, akwai sallolin da ba a yin su sai a bayan abin nan farilla. mana sallolin da suke da alaƙa da sallar farilla kai tsaye haka ba za ka zo ka yi ta ba irin waɗannan sallolin suna ke ce musu arrawatibu salloli ratibai yanzu irin misali shafa'i da wutiri yana ta'alluki da ta da cewa sunna ce mai karfi yana ta'alluki da gama isha sallolin da ake yi kafin azuhur ba za ka yi su ba tun goma da rai a sai dai dab da azuhur sai ka yi su sallolin bayan azur sai an yi azur sai ka yi to sannan akwai salloli na nafila da ake ce masu salloli na nafila na tasawuri waɗanda suke mu'akkadai masu ƙarfi su ne kamar sallah ta wutare akwai kuma salloli waɗanda ake ce masu salloli muƙayyadai bi wakati mana al-muqayyad abin nan bi sababin annawafilul muqayyada bi sababi sallah ce ta nafila amma ba za ka yi ta ba sai sababin yin ta ya faru kamar wata sallah kamar gaisuwar masallaci yanzu ba za ka zo can kan titi ba kai ka ce ga masallaci assalamu alaikum ya masjidu sai kai bai ba sai ka shiga masallacin shigar ka masallacin shine sababin ka na kai wannan nafilar ko kuma sallolin abin nan raka'atayil wudu ko raka'atal wudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana cewa duk sadda kai alwala to kai nafila to ita wannan nafilar wanda ake ce mata nafilatul wudu ko salatul wudu'i ko raka'atayil wudu ba za ka iya yin su ba sai idan kayi alwala in alwalar ka tsohuwa ce tun ta la'asar amma kuma ga ta ba za ka yi ba a can za ka yi ta in ma za ka yi to sannan akwai salloli na nafila mu'akkadai masu ƙarfi akwai kuma salloli na nafila waɗanda muƙayyade ne bi sababin wa bi waqatin illa na ghairu mu'akkada suna ba da misali anan da rakawoyi guda biyu da ake kafin magriba wannan rakawoyi guda biyu da muke kafin magriba ba su kai ƙarfin rakawoyi biyu da muke yi bayan magriba ba su na bayan magariba suna da ƙarfi zai mana bayani a kansu za ko mu ji hadisai to duka waɗannan nau'uka na sallolin nafila su ne yake bayani a kansu a nan waɗannan sallolin na nafila suna da muhimmanci suna da fa'ida da suke bayarwa abu na farko dama ce ga mutum da ya shiga da janna kai tsaye akwai shahararren hadisin rabi'a ibn ka'ab fatana ya ji ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce dauko ma abun alwala ya dauko ɗibo man ruwa ya ɗibo yi man kaza yi man annabi ya tuka shi ayyuka yana yi sai da annabi ya kammala ayyukan sai ya kira rabi'a zo ka tambayi duk abin da kake son in roki Allah ya baka annabi ya yaba kokarin shi shine shi kuma da ya tashi da yake mai hikima ne mai hikima ne kazan tambayar Allah yana ilhama ta yi masu hikima da ya ce as'aluka murafaka ta kashi da janna ya rasula ni kawai abin da nake so in an je aljanna kafar ka kafa ta dan da yake a wa gairu zalik ba ka canza ba kenan da kawai annabi yana kallon shi wani haka haka ba zai kama tashar ba kawai ashe zai iya kama tashar ka san wani wani in ya haɗa dan gwace ce me ce ke buƙatar ka sai ce buhun shinkafa da na garin rogo da na suka dan gwatan ya kamata yan uwa su kore ka Allah dan gwatan in ka kallo shagon shi da suga da garin rogo da shinkafa shine zaka yi ma haka ai shi wannan zaka faɗa ba ina ai ba wannan zaka faɗa ba to shi ma yanzu annabi ya ce maka roƙa abin da kake so faɗa abin da kake so in roƙi Allah ya baka to kawai sai ce as'aluka murafaqataka fil janna ni dai ya rasulullah ina ina ina roƙon ka ka ka ka kasance in kasance ta da kai aljanna ya wa gairar zalik sai Allah ba za ka canza wani wanda wannan sai ce huwa zaka ni kuma shi nake so ni ya yi hakuri ya rasulullah ba zan canza ba to me yace mashi yace fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud to tun daga abin da kake so so kake ka zama kafa ta kafar ka aljanna ka taimake ni a karan kanka da yawaita nafila yanzu ka kenan yawaita nafila ga abin da ke kai mutum to sannan suka ce nafila da mutum zai yi da ita za a cika mashi sallolin shi na farilla lokacin da aka zo za a fara hisabi tsakanin bayi kuma game da haƙƙin Allah da bayi sallah za a fara bincike Allah zai ce mala'iku ku binciki sallar kowane bawa kuma farilla kawai naka bincika farillar mutum ɗaiɗai ne zai wahala a samu wanda wani abu bai naka ba a sallar farillar wata na ce na dauki tunaninka wata na farin ciki ya sa sallar ka batta wata na bakin ciki ya ja ka ka kasa natsuwa ka kasa waye wata na yanayi mai kyau ko mara kyau duk sun yi tasiri a kanka domin aka ga bincika sai ce Allah farillar ki akwai halal akwai gibi sai Allah madaukin sarki ce to ku duba yana da nafila sai Allah ya kace sai Allah yana da nafila sai Allah ce to farilla nawa ce ta gurbace ba ta bai kyau ba da zai ta farilla dari farilla kaza ya ce to ku ɗibo a nafilar shi ku cika mashi kaga yanzu sallan nafila ta zama daidai da farilla a lahira to kuma ana kammala sai Allah an an nemo nafila an cika mai farilla kuma farillar shi ta cika Allah ce ku mai cikin kowane aikin ibada da na tashi tsakani na da shi wannan aikin ibadar mai kyau na karba kenan yanzu kaga nafila ta yi amfani ba daga nan idan bai da nafila ba Allah ce mashi ku tsananta mashi a bincike ma na ku mai komai to daga nan ba isa abu mutum ya tashi aiki man usibal man nukita hisabu uddi wanda aka yi binciken keke da keke tabbas sai ya dandana azaba to sannan abu na biyu wanda mai sallan nafila zai iya samu shine mutum zai shiga aljanna yana mai madaukakin daraja yana mai samun kankarar zunubi akwai hadisin ma'adan ibnu abi talha al-ya'muri yake cewa na haɗu da taubahan bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ce mashi dan Allah kai ne ka zauna kudda kudda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhbirni bi amalin a'malu yudkhilu yudkhilu Allah bihi aljanna sai Allah ka faɗa min wani aiki da zan lizumce shi in tayi wanda da shi Allah zai iya shigar da shi aljanna zai shigar da ni aljanna da shi sai ce mashi auqala bi ahabbil amali ila Allah sai sauban ya dan yi shiru ثم سألته فسكت sai na sake maimaita tambayar sai shiru kamar yana cewa kai nonon maye ne ya gano sirrin wani abu ne wanda sai cikakkun masu hankali ke tambaya yanzu ka je ka buɗe tashar gidan rediyo inda za ka gane walakin da aksarin nasu la ya alamu ka tambaya ka ce mene za a yi ya gyara tattalin arzikin najeriya idan ka samu mutum ɗari da suka kira waya sai kai sa'ar gaske za ka samu mutum biyar da za su yi a kuma Allah amma wani sai ka ce a sake ministan kuɗi wani zai ce a rushe yan demokradiyya a sake zaɓe wani kuma zai ce maka a baiwa noma muhimmanci wani zai ce maka a buɗe boda duk mahaukata ne yanzu in ka ji wani ya ce a koma ma Allah ai dole ka sake kallon mutumin wa uba kuma sai ka gan shi wani gada jigare jigare haka kai ba ma ka tsammani yana da basira wannan to ban yi shiru yace na tambaye ka fa mene zan yi Allah ya shigar da ni aljanna a na uku sai yake ce mashi na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambayar da kai dan ni ma ina son shiga aljanna shi nake mamakin to kai wa ya faɗa maka na tambaya kake tambayar kowa a sahabbai sai ne kamar yana mamakin kai na ka samu wannan lakanin da sirrin ga yadda abin ya faru ya ce bari ka ji amsar da annabi ya bani ita zan baka da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma alayka bi kasrati sujudi lillah ya tauban ka yawaita nafila ka yawaita sallah domin Allah yace fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan domin ba za ka taɓa yin wata sujada ba domin Allah illa rafa akan lahu biha daraja sai Allah ya daga gare da kare ita wa hatta an ka biha khafiya kuma sai kan kare maka zunubi har na sai da kai yau din nan sai ma'adan ya ce mashi daga nan sai na hadu da abad darda sai na tambaye shi irin wannan tambayar sai ya bani irin amsar da sauban ya ba to rasulika sun lizumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan sallan nafila tana kusantar da tana daga darajar mutum abu na hudu sallan nafila tana kusantar da mutum ga Allah har a ƙarshe Allah maɗaukacin sarki zai so shi Allah yake cewa ma ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu Allah yake cewa wallahi bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yawan nafiloli yawan sallolin nafila hatta uhibbu kai har sai na so shi yanzu mutum ya lazumci nafila ya rika yawaitawa Allah madaukakin sarki zai so shi in ka kalla dukkan wanda ake ce musu mujabu da'awa ba wanda bai zama gwani wajen lizumtar nafila ba ta kiyaye farilla akwai littafi da mun abin duniya da ya samu suna mujabu da'awa littafi ne da ya tattara sunayen malamai ko magabata da Allah ya rika karbar addu'o'in su daka sallar nafila na gadarwa da mutum irin waɗannan manya-manyan darajoji da irin wannan matsayi wanda akwai bukatuwar mu ga cewa mun dage dai idan har da sallah za a fara hisabi idan har kowanne mu yana cike da tsoron mene zai faru a filin hisabi ba ya kamata mutum ya daida sama da abin da ake tsammani in mutum zai yi tafiya ba na jin zai rike zai je Lagos sai mishi to daga nan zuwa flyover 150 a makin sai ya dauko 150 daga flyover zuwa Lagos misali a ce dubu ashirin sai ɗauki ashirin a Legas daga inda za a sauke ku zuwa tashar da za ka kai ko zuwa gidan da za ka je ɗari biyar shi kenan sai ka haɗo ɗari biyar sai kuma ka ce irin sadawa su ka ne ka ɗauka kaga wannan kai ne mai hula a masallaci ana lallacin yarabawa su ba da gudunmawa amma in za ka tafiya za ka tsara ne akan abin da kake da shi to tafiya zuwa lahira ya fi kowane shi ya sa wani mai hikima ce ta zawwade lillazi la budda min fa innal mauta miqatu li ibadi wa tubi mimma janaita wa anta hayyun wa kun mutanabbihan qabla ar-raqadi tatandam irhalta bi ghairi zadi wa tashqa id yunadika al-munadi atarza an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi sai yanzu kai da kuyi tafiya da wasu mutane kowa na da isasshen guzuri kai baka da shi da ka sallar nafila salla ce mai matukar muhimmanci da kowane ɗayanmu yake da buƙatuwar ya ba ta muhimmanci ya yawaita yinta ya yi da daddare ya yi da rana ya lissimci wannan matsalar idan mutum ya yi haka to zai dace da abin da Allah ya tanada cikin bayan shi masu kyautatawa abu na ƙarshe kafin mu shiga galiban waɗanda suke da kula da farilla da nafila suke yawan yin nafila sun fi baiwa farilla muhimmanci galiban yan wanke-wanke farilla only to galiban haushin farilla suke yi su gani kawai suke Allah haraji ya dora musu wani sai rika ganin to kawai dan an yi ka kuma sai ya dora maka wasu ayyuka to kai kai kai ke kanka kake hawa kake bashi wahala da Allah ya mu'amalance kuma da kake hawa mu'amalantar karfin ka da da abun ba haka ba amma in har ka lizinci sallan nafila to farilla za ta zame maka mai sauki ba ta rika damun ka ba za ka ka kiyaye ta za ka ka yi ta da kyau za ka yi ta da kaza za ka yi ta da kaza to sai mu koma cikin littafi ma da yake babu salatin tatawwu'i babu da zai magana akan salloli na nafila sallan nafila ma da yake hiya arba'un qabla zuhur daga cikin waɗannan salloli na farilla akwai raka'a hudu kafin azhur raka'a hudu kafin azhur karfe nawa ake azo karfe nawa zai ishe ka raka'a hudu sai ka kiyasta ita wannan nafilar ta raka'a hudu kafin azur galiban a masallaci ake so ka yi ta za mu ji wanda ake so a yi gida wa arba'un ba'dahu akwai kuma raka'o'i hudu bayan azur yanzu za ka yi raka'a goma sha biyu kenan ko kafin azur za ka yi raka'a hudu na fela tallas biyu kai sallama biyu kai sallama sai liman ya zo sai ya raka'a hudu daga nan sai kuma nan kammala ka sake biyu kai sallama biyu kai sallama kaga yanzu kai sallar farilla raka'a hudu kuma ga cikin ikon Allah kana da nafila raka'a takwas kana da nafila raka'a takwas akwai nasoshi da suka tabbata cewa duk mutumin da yake sallolin nafila raka'o'i arba'in duk da farilla kenan za a gina mashi gida aljanna ka kenan ka rika nafila raka goma sha hudu a raka ashirin da uku nafila to yanzu kaga tun anan ka buge takwas ka ci karfin ashirin da uku to za bai bi sha sha nawa kenan sha biyar ko wala sha biyar to su ma duk za su fito a wasu wurara duk za su fito a wasu wurara ya ce wa arba'un qabla al-asr sannan za ka yi raka'a hudu kafin bayan la'asar ka yi takwas a can sai kuma ka zo ka yi hudu bayan la'asar a kabla la'asar ko kafin sallar la'asar wannan za ka yi su ma a masallaci ne kafin la'asar kai raka a biyu kai sallama fatiha da sura a boye kai sallama ka tashi ka sake kawo fatiha da sura raka a biyu fatiha da sura su ma a boye in kai haka alhamdulillah abubuwa sun yi duka wa'annan raka'o'in ba zai ci ka wasu mintoci ba wallahi ba zai ci ka wasu mintoci ba za ga abubuwa da dama za su fi wannan wahala yanzu shan mai a gidan mai mai dan arhara hada yake dogon layi ya fi wannan nafilar wahala kai cin abinci ma fi nafilar nan wahala dan aka ce ka kawo wanda nafila ta kashe zai wuya amma wanda abinci ya kashe ko kai za ka kawo wani ya ce bayan likita ya ce kada ya ci wani ya ce mashi yawa ya kwanta ya wuce wani ya ce ya bata min ciki ya kasa bacci da safe ya tashi ya hau abin hawa ya auka wa titi an buge shi ya kare kaga wannan shi shahidan shahidan abinci ne yayi shi shahidan abinci na da lada wannan na da lada to amma wannan nafilar ba za ta taba yin maka wani abu ba yasa magabata za ga idan suka shige ta suka fara nafila malam narkewa suke a cikin ta ji suke kawai to ai yanzu ma suka fara jin daɗi saboda annabi ya ce arin nabi haya bilal duk da farilla yake nufi daka za ka yi sallah nafila raka a hudu kafin a zuwa ya kamata ka lissafa su ka jaraba ko da ba kullum ba ka jaraba ka yi raka a hudu bayan a zuwa wannan raka a hudu da za ka yi ta bayan a zuwa din ana so ka batta sai ka kammala azkaru yuzu salawat waɗannan zikirorin guda goma sha ɗaya ko makamanci haka duk sai ka gama su wanda kwata-kwata ba zai laifi dauke ka minti bakwai ko goma in ka gama ba ma bai kai haka ba in ka gama sai ka ta sai kai kabbarar harama kabbara kenan wadda ba sai ka yi kama ba sannan in an zo sallar la'asar kafin ai la'asar shi ma ka samu ka yi raka'a guda hudu kafin la'asar akwai hadisi tabbatacce na ummu habibata radiyallahu anha take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man salla arba'a raka'atin qabla zuhur duk wanda ya sallaci raka'a hudu kafin azhur wa arba'an ba'daha ya sallaci raka'a hudu bayan azhur harramahu Allahu 'ala an-nari Allah zai ba wuta koda na haramta cikin wani a ciki koda ɗan adawa za su yaudare ka su tura ka ba ma zai yi ba maka ɗan adawa ko amma mai ka ingiza ka wuta da ce a Allah ya haramta cikin wannan gare ni ba zan keta da doka ba yanzu kaga wannan sakon me yake nufi idan aka ce an haramta jikin wane ga wuta wato ana faɗa maka babu yadda za a iya shige ka in to dama wani ba zai iya kai shi ba tunda babu yadda za a iya shige to yana aljanna nan bushara ce da wata bushara bushara da cewa ba zai shiga wuta ba bushara da cewa kuma shi da aljanna ne to me yafi wannan riba kawai kai raka'a hudu kafin azuhur kai raka'a hudu bayan azuhur raka goma sha biyu kenan ka hada da sallar farilla wani lokacin ma za ka yi ganin tuyon amma ya azo sun ina za ka in a ma'aikatu ne galiban me ake yi ba hutu ake yi ba ana break ko musamman yadda ake lalace yanzu ana break to shi kenan ka amfana da wannan break din ka ɗibo wasu mintoci in an gama azur ka samu ka kai nafila to gashi garaba ta da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an ware ma wanda ya aikata wannan wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Sunan su al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da haka Ibn Hibban ma ya ruwaito shi ko in ce ya fitar da shi waɗannan sallolin ana so ka tantance su ko ka raba su da nafila Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatar raka'a hudu kafin ya sallaci azhur yafsilu bainahunna kuma yana rabawa a tsakaninsu in ya zo zai raba tsakanin wannan nafila da wannan nafila wannan maganar wane ya faɗe ta aliyu dan abi talib wanda wannan yake alamta ina yake nafila a masallaci ba mu aliyu ta faɗa ba kullum na mutu a gida ne sai na aliyu dan abi talib ka san ko ba za ka ce yana zagaye duka ɗakunan matan ba ai ba muharraman shi bane da zai zagaye ajanabiyai ne to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi waɗannan rakoyi guda hudu sai ya raba da sallama zai sallama daga nan sai ya tashi ya karo wasu sai ya tashi ya karo wasu in yi haka shikenan game da raka'a hudu kuma kafin la'asar akwai hadisi abdullahi dan umar radiyallahu anhu yake cewa rahimallahu ra'an Allah ya ji kan mutumin da salla qabla al-asri arba'a Allah ya rahama ga mutumin da ya raka a hudu kafin la'asar. Wannan addu'a ta annabi yayi, kuma addu'a tana yin tana tafiya. Kawai dai ana ɗaukar sunayen wanda suka cancanci addu'a. Duk mutumin da ya shiga masallaci kafin la'asar, ya yi nafila raka a hudu, annabi ya ɗaga hannu ya ce, Ya Allah, ni na roƙi kai mai rahama. Kasan kuma shi annabi ba a tsoronta shi, abin da ya roƙa ana ba shi. ɗan gata ne, tallatuta ne, roƙi a baka, wala saufa yi hutsi ka rabbuka fatar da Allah zai ta baka har sai ka ce ya yi, na bai ta yako ba zan ce ya yi sai na ga ba mutane na a wuta, in ya ce mutanen shi ummatul ijaba, amma waɗancan fadararrun a ba mutanen shi bane, ummatul da'awa ne, an kira sun ki amsawa wannan kuma ruwan shi, na wani ne ke magana. وعليكم السلام eh a ba za a haɗa ba dai ba ka yi hudu kafin a zuhur ba sai dai ka yi hudu bayan a zuhur kawai amma ba za a ciro ta daga wancan wurin a sa ba sai dai a zo da wuri don a samu lokacin ai sai ake rubuta lokacin sallah ko sai a ba su mintocinsu mun samu raka'a goma sha biyu na nafila sai ce wa raka'ata ne ba da magaribi sai kuma sallatar raka'a guda biyu bayan magariba wannan rakoyin kana da zafi ko ka yi su a masallaci musamman idan ba gida za ka koma ba ko kuma idan gida za ka koma to ka je ka raye gidan da nafila galiban waɗannan rakoyi guda biyu na daga gida yake gan magariba ya yi azkar sai ya shiga gida wanda yake ɗakin ta sai sallar a nan ɗakin to haka ake so akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ta man salla rak'atayn ba'da al-maghribi duk wanda ya salla raka'a biyu bayan magriba al-imam Makhul yake cewa mene yake nufi da nafila raka'a biyu bayan magriba ya'ani qabla an yatakallama kafin kai magana da kowa ana so ka kiyaye wannan ladabin kafin ka yi magana da kowa to rufe salatuhu fi illiyi za a daga wannan sallar tashi da yayi a cikin mala'iku da ke sama a rika nuna sallar mala'iku na sha'awar ina ma da ibada su ce saboda mai ibadan nan lallai na Allah ne Allah na alfahari da shi a taron gamayyar mala'iku ko gamayyar taron mala'iku kaga wannan ba karamar daraja ba ce da kuma matsayi da mai irin wannan sallar zai samu in ba gida mutum zai kuma ba kamar yadda bayani ya gabata sai ka yi ta a nan masallaci in kuma za ka koma gida ne to sai ka yi ta a gida in ka yi a gida shi ke nan tayi wata na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga masallacin banul ashhal da ya shiga sai sallar magriba da ya kammala sallar magriba shi da gorance su kenan sai ga mutane wani ya tashi a tsena na fila wani ya tashi a tsena na shi ko bai tare ga kowa ba wucewa zo ya tsaya yi magriba shine da ya ga wancan na nafila a can wancan na nafila a can wancan na nafila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadhihi salatul buyut ayya ba su gane ba ne wannan nafilar da suke ta gida ce a da ba gida hakki shi kuma ƙasar da kai sallar yau ma idin tu haddisu akhbara nan ƙasar masallaci ta bada labarin kayi sallah a kanta can ƙasar gida ta bada labarin kayi sallah a kanta ka samu shaida da yawa amma can ya bada labarin ƙarya sun ya bada labarin saba alƙawari sun ya bada labarin yaudara da ha'in anya kuma dai lalle ƙasa za ta bada waɗannan labarai ko da ba za su zama masu daɗi ga wanda abin ya shafa ba. Sai ke cewa warakata ne ba da isha, sai kuma rakawai guda biyu bayan isha, warakata ne kabla alfajir, sai kuma rakawai guda biyu kafin alfijir ya hudu. Kafin alfijir ya hudu, a kafin abin nan, kafin sallar asuba ba ka tarbi da gudu ba waɗannan raka'ata ne ba da isha rakoyi guda biyu bayan isha su ma salloli ne na nafila da mutum zai yi to su ne shafa'i sannan wuturi ya biyo baya ko ko zaman kansu suke yi nafiloli ne kawai da suke da ratibai suka ce shafa'i da wuturi ne wanda mutum yake yi zai ɗauko wutari sai ya gwama da shi suka ce a zaman kansu suke yi saboda za ka jinkirta wutar shafa'i da wutar ka sai cikin dare su kuma wannan ana so ne ka yi su yanzu amma na filla ɗaya za ka iya shiga ɗaya kai kana shafa'i da wutarin ka ne da zaran an kammala insha ana kammala insha sai ka tashi kai raka'a biyu ita wannan raka'a biyun da kai ta shiga wannan falalar kuma ta tsaya maka matsayin shafa'inka ka daga nan sai ka kawo raka ɗaya sai ka tutar rubi a makar sallaita sai ka yi sallar nasiya sai ka kammala sallarka in muka lura wannan lissafin da ya yi bai kawo rakawai guda biyu da ke kafin magariba ba bai kawo rakawai guda biyu kafin magariba ba sai ya yi raka ta magrib raka ta ne ba da lanshiya raka ta ne kafdal fajr amma suna cikin nabiloli gairu muakkada nabiloli ne tabbatattu wata na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga suna sallar rakawoyi guda biyu kafin magriba kuma bai hana su ba hadisi na cikin sahih bukhari akwai bayan da yake cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha ita wannan nafilar wannan sunna ta tabbata fuskoki al-fi'l da al-qawl da kuma al-iqrar aikatan gan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila kafin magriba kaga kenan ni da kai kada ka fice mana an ji kuma yana cewa sallu qabla al-maghribi ya zama duk wanda ya samu dama ya sallar nafila kafin magriba to sannan kuma an ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sun yi nafilar a gaban shi kuma bai hana ba bai ce kar ku ƙara ba kaga shi ma duka wani ƙari ne waɗannan nafilolin akwai hadisin Abdullahi dan Umar da yake cewa na kiyaye sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ga akwai rakawoyi guda biyu kafin azur akwai rakawoyi guda biyu bayan azur akwai rakawoyi guda biyu bayan magriba akwai rakawoyi guda biyu bayan isha akwai rakawoyi guda biyu kafin sallar asubahi wannan hadisi na cikin sahihu muslim da sunan na al-imamu tirmidhi daga hadisin abdullahi ibn umar ko abdullahi ibn shaqiq saboda wannan baya cin karo da abin da ya gabata na cewa na fita ta zama raka'a ya ce wa salatu duha daga cikin sallolin nafila masu muhimmanci akwai sallar duha wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaba mata kwarai kwarai da gaske kwarai kwarai da gaske sallah ce da ake yin ta daidai lokacin da hantsi ya taso mana lokacin da gari ya rana ta baje ba lokacin sai mutum ya miƙe alwala ya yi ta insha Allah ya samu sallar duha karanci raka'a biyu daga nan har zuwa raka goma sha biyu za ka iya yi malam malikiya sun takaitar da cewa kar ta wuce raka a takwas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sallar duha yake cewa salatul awwabin hina tarmudu litisad sallar masu mai da al'amari ga Allah ita ce sallar duha duk wanda kaga yana sallar duha kuma da kana dan gigin karate shi to akwai timing bomb in mutum na cin kasa ya kiyaye ta shuri aka ciwo mai guba in dai mutum na yin duha ko ma kirji kake kulla ka kiyaye kar ka sa da shi in kana mutane sharri kar ka sa da shi in dabi'a ka cutan mutane kar ka cuci mai yin duha wallahi malam a tsaye zai kai ƙara ka kafin ka zauna an gama da kai sai dai ka dai kuna kuɗan ɗaga ne ni fa na ji kaman ƙuguna ba a jikina yake ba idan wani mala'ika ne ya zungure ka aka gama da kai an gama ka taɓa masu abin sallar duha yake salatul awwabin kenan sallah ce da ma'aikatan gwamnati na da dama galibin za su iya yi kaga da tun takwas da rabi za ka yi takwas da rabi tara da rabi goma har sha ɗaya a nan dai ba za a ofis ma za ka iya yi a ofis ma wana ta hirar sai ka ɗan sulale sai masallaci kai raka a biyu raka a hudu kai raka shida kai raka takwas da sauransu ka dawo da za ka yi na kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya da za a tambaye ka ya kake jin rayuwa a yanzu kai da kanka za ka ce kai kana jin ka fi yadda da Allah a yanzu fiye da da kuma kana jin kana da wani gata a wurin Allah ba lokacin ne sai ya zama ka samu shiga wajen Allah sai ya zama mutane na maka kallon wani ƙaramin mutum amma lau a ƙasamta ala Allah la abarraka da za ka yi rantsuwa a madadin Allah da ya karbi rantsuwarka ka yi asusu da ƙyar ka gyara gaban ɗakinka an gama aiki sai ka ɗan leko waje ka sallami aiki sai gaba ta ɗauki hadari kuma ga mutanen garin na kan ruwa a zuci sai ka ce kai Allah ba in kai ruwan nan Allah ni ma ina so da dai zaka miji sai gobe wallahi sai Allah ya ce an fasa ruwa dama nawa kuka biya ai nefa ce za ka biya ɗauke ke wancan nawa ka biya ko sallah ta an fasa ruwa ko kuma in Allah ya ga dama ga kana kallo ana ruwa ba akan yi ruwa nan ko ba ya cikin gari ba wala Allah wani lau aka sama alallahi la abarrahu ne ya dan bada kayan shi dan lan kai ruwan nan ba akwai matsala kasa in ka in ka kai wani matsayi a wurin Allah sai ka eh ku kan kuna magana Allah ruwan nan kam in ka yi shi da matsala ɗakin nan da ƙyar na haɗa shi yau kuma na zuba Allah ka bi da ruwa wanke shi za a yi da za a kai gobe a yi ruwa ba da ya amfani ne a shirka ruwa a gari da safe kana za ce gaba ya gonar ka ba an tsallake ka Allah ya ji kukanka to idan mutum na sallar duha zai iya samun waɗannan matsayi da kusantar Allah maɗaukakin sarki malai cewa ka taruha mafi yawan a wa salatin laili ko sai kuma sallar dare hadisai sun zo masu tabbatar da sallolin dare wa sallu bil laili wan nasu niyam Allah yana faɗar waɗanda za su shiga aljanna bi salam su ne waɗanda suna sallar dare a lokacin da mutane ke bacci inna na ci atan laili ya shaddu wa sa'aw wa aqwa muqila ka taji cikin dare wallahi kai na fila karama kallah sallar dare akwai daɗi ko raka'a biyu kai duk duniya ba mai ganin ka duk bukatun ka miƙawa Allah kar ka rika jin wai akwai abin da ba zai a ba abin da ba zai iya ba mecece damuwar ka yanzu faɗe ta mecece matsalar ka faɗe ta uwa uba kuma idan kana da ɗan wani abu da rana ka ɗan ba da sadaka sana'i'ul ma'ruf taqi masari asu haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi aikin alkhairi ungo karfa bawa ne to kuma yana hana aukawa bala'i yana hana aukawa bala'i musiba in ta tinkaro masu aikata alkhairi galiban Allah na ta tsallake su ko kuma wasu su ta albarkacin su kila ma ba san sun ci ba to ka tashi da daddare kai nafila zaka iya bude qur'ani sai ka dauki qur'anin ka bude mana kai izu daya a raka'ar farko kai ruku'u kai minti biyar kana tasbihi ka ɗago kai minti biyar a tsaye kai sujada kai minti biyar a minti biyar ko na san za ka roƙi Allah kuma da jaki ka tara buƙatu ka roƙa wa kanka ka roƙa ma waninka ka roƙa wa addini sai ga fatai shi addinin nan da ke gudanar da shaɗa waɗannan addu'o'in sai bayan Allah da suke wa addinin addu'a suna roƙa wa kansu suna wa al'ummar musulmi kuma da yace wa aktaruha mafi yawan sallar dare salata ashara raka'a rakoyi ne guda 24 rakoyi 23 a rakoyi 13 ko kada ka wuce raka'a 13 Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli salatan layli ala anha'in mukhtalifa Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallar dare a fuskoki daban-daban kada ka wuce raka'a sha uku wani lokaci annabi sai ya raka'a biyu ya sallama biyu ya sallama sai ya sallama shida daga nan sai ya biyo baya da wutiri wani lokaci kuma yusalli arba'an arba'an sai ya raka'a hudu sai ya kara raka'a hudu sai ya kara raka'a uku sai ya kaito a sha daya cikon raka'o'i sha uku su ne raka'a ta fajr da zai nan gaba sun zama sun ba da raka'o'i goma sha uku wani lokaci kuma yajma ubayna ziyadatin ala al-arba'i wa zalika kulluhu sunna tabi'a wani lokaci kuma sai ya wuce zai iya wuce zai iya wutari da raka'a uku zai iya wutari da raka'a biyar ya yi raka'a huɗu ya sallama ya yi huɗu ya sallama sai ka wutari da raka'a biyar in ka hada raka'a goma sha uku kowane kowace sunna ce tabbatatta kuma za ka iya yi ya ce wa yusiru fi akhiriha bi raka'a in yi waɗannan sallolin nafilar ya kammala to sai ya kulle su da wutiri da raka'a ɗaya ko da raka'a uku ko kuma da raka'a biyar gwargwadon abin da ya zaɓa cewa shi ne zai yi duk da lokaci ya tana ƙarƙashin nan akwai matsala mai muhimmanci kuma ana yawan tattauna ta cewa sallar nafila ta dare shin kwata-kwata baya halasta in wuce raka'a sha uku ko da ina jin nishaɗi ko da ina da lokaci ko da ina da ƙwarin gwiwa wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta musamman a lokacin tarawih shin a tarawih ba dama in wutar ka a sha uku malam muhammad nasiru dina lalbani allah madaukin sarki ya mashi rahama ya ce duk wanda ya zo tarawih ko wata sallan nafila ta dare a cikin daren ya na filar da ta wuce raka'a goma sha uku cikakken dan bid'a ne malamai suka ce to a bakin ka aka fara jin wannan fadawa magabata ba su faɗa haka ba hujjojin da ya kafa aka ce ko dai hadisai ne galiba ma hadisai tabbatattu amma ya ɗauki wata ma'ana da ba ita ke nufi bai shi kuma ya fahimci abin a haka daka sai ya zamana matsayin da malamai suka tsaya shi ne za ka iya fiye da raka a goma sha uku a sallar nafila ta dare shi yasa za ka sami ibnu qudama da al-muktar a wajen abdullahi abu abdullahi ke cewa za ka iya sallan tarawihi raka ashirin ko sallan nafila kai raka ashirin haka alimamu sauri haka abu hanifa haka alimamu shafi'i su ma sun ce za ka iya raka a guda ashirin alimam malik yake cewa malam za ka iya tarawih raka a talatin da shida ka san wani zai a zo sai ce ina an zo wani za a yi raka a huda ya sallama duk da malamai sun sama rundunu a kai sai ta mu yan malikiya ne raka malamin malikiya za ka yi soyayya talatin da shida za a yi kuma a samu wani alaran mai karatu mutarattilan kuma duk wanda ya fita a kama ya kyamara shi zai fara fita ko kuma gobe ka tsinto shi a wani masallaci ya je makota ke na muka san ina da jiki zufa damuna take fankar ta dan lalace duk ba wata fanka sallon rakawain ne suka yi mashi yawa al-imamun nawawi a cikin al-majmu'u sharhul muhaddab kamar yadda ya ciwo daga al-imamu iyam yake cewa raka 20 ita za ka yi a sallah ta tarawih da nafila al-imamu al-aini a sharhin da yawa sai bukhari yake ta raka goma sha ɗaya za ka yi al-imamu maliki shi ma ya dawo ya ce za ka iya raka goma sha ɗaya haka ibnu abubakar abubakar ibnu al-arabi wanda yake da littafin al-awasim min al-qawasim ne ken kenan shine yake ce mashi mala abubakar ibnu al-arabi akwai ibnu arabi shi kuma sufi ne al-imamu tirmidhi yake cewa aktaru ma qila annahu yusalli 41 raka'a mafi kololuwar abin da aka rawaito cewa annabi na sallan tarawih da nafilar tare da su raka'a arba'in da ɗaya a takaice kai mutum za ka iya yin fiye da raka goma sha uku a nafilar dare kala shi kenan suka ce to wancan hadisai da hadisin aisha radiyallahu anha da mala albani yake kafa hujja da shi a matakin farko suka ce eh ai hadisin tana bayanin wani nau'i ne ba kuma cewa aka yi wannan adadin a kan shi ake ba za a iya wuce wannan adadin kuma ka mutum zai iya da daddare ka tashi kai nafilolinka har wasu malamai suke cewa to amma mu sha annabi rakawai sha ukun da yake masu kwaliti ne da tsawo mu kuma na ba kwaliti ba tsawo in ka tattara talatin da za ka yi da daddare ba su kai biyun shi ba ba da suna su kai sha ukun shi a takaice akwai bukatuwar kowane mai yaga cewa ya tashi ya rika kalloli da daddare wanda za ka yi raka biyu farko ka rika yin raka biyu ko za ka shekara kana raka biyu ka batta addu'a muha afdal amali inda Allah aw ila Allah addu'a muha wa in kalla wallahi in ka tashi ke za ka ji dadin jikinka za ka ji alakar ka da Allah ta kullu za ka ji yanzu ne kake da bakin magana za ka ji yanzu ne za ka daga hannu ba a ce ba dai mana hannu ba duka wannan falala ce da darajoji da bawa zai iya samu a lokacin da ya nufi salloli na nafila musamman sallar dare wata rana Abdullahi dan Umar yana zuwa wajen yayar sa Hafsa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana dan ba su daki haka sai mafarki an tashi da kiyama da aka tashi da kiyama ko sai kuma da yi shimfiɗa shimfiɗa suka zo ko suka kama Abdullahi dan Umar suka ce ai wuta da shi ibnu Umar fa keke keke kafin aje sai ya farka ta ana Allah ya so shi Allah ya so shi shikenan da ya farka sai ya fada wa yar uwar shi sai ita kuma sai ta fada wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yake yi ya gani sai Annabi ya ce ka ma dalla da Abdullahi dan Umar cewa ma'ana kama shi da aka yi za a kai shi wuta zai wuya in shi ne ina ma da yana sallar dare kenan da yana kiyamun laili ma da wannan mafarkin ma bai faru ba tun daga ranar ya sajjala sai ya rijista ya lizinta kuma kaga yanzu yadda ake zufa nan zufa ba za ta yi hana ka bacci ai bai kamata kuma zufa ta hana ka bacci ba kuma zufa ta hana ka kiyamun laili ba ka karanta littafin Muhammadu Abdurrahman Al-Arifi a Doctor wanda ya sa wa suna ittam bi hayatika duk yadda ka samu kanka ka narke ka iya rayuwa yanzu sadda kake ofis a matsayin darakta ko dan majalisa ya mulle digil ba za ta yi maka ba dan taron kuma kamar na aljanu ne sai cikin dare yanzu ka sauka ko jami'a ta ki tsaye da kai takara sai ka gode wa Allah ka samu lokacin nafila zafi ya hana ka bacci je ka yalwalla in ya so ka yayyafa ruwa kama fito tsakar gida ka rika yi wanda al-Qudail ibn Iyad ya tuba saboda sallar shi da yake ai kiyamul layli yake yi akwai wani magabaci ya miƙe yana sallar dare kawai sai ga barawa ya zuro gida yana ta zuba tilawa yana ta karatu barawa ya shiga durowa ya ɗauko jaka ya sauke kwanuka ya yi satin ɗin gidan gab ba kwandala ba ragowar biredi shi kuma daidai ya yi sallama yana kallon shi ya ce to barawo inda baka samu kuɗi ba haka zomi na fila ba ce kuma haka ne ba ce ga buta na ɗauka barawo ya yi alwala suka yi nafila suka sha sallarsu da daddare shine sai da safe yake ba da labari yace ai jiya wani barawo ya shigo ya man sata sai na sace shi bai samu ko kwandala ba sai na sace zuciyar daga na ba sata kuma yanzu wani barawo ya niyyar shigowa kawai yaji kana zuba tilawa ka san shi fa barawon ba zai zaton sallah kake ba ba zai zaton fulki ne kai saiti jira kake shigo yace nan gidan ba mu da abinci yau kaga tun nafila wannan fa duk ribar duniya kenan ta nafila kudin cizo ya dame ka tsoro ya dame ka wani lokaci ma damuwa ko farin ciki ko sai kai alwala kai raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama kada biyu kai sallama daga hannu a sallah ka roƙa an gama ka daga hannu ka sake roƙa Allah shikenan zaka ga fatayi da ga biyan bukata ina ga saboda yanayin lokaci sai mu sai a nan Allah sai mu sai mu tashi kan matsalar wa tahiyyatul masjid ko ko ba nan bane da gaisuwar masallaci na'am wa alaikum assalam azur eh eh duk zai shiga wannan biyun farkon da mutum zai yi su ne nafila ratiba zuhuriya kabliya kuma su ne tahiyyatul masjidi ya duki gwargwadon yadda ya niyyar hada bin gwargwadon ladan da zai samu sai a bashi ladan tahiyyatul masjidi kuma a bashi ladan nafila ratiba na na'am can da wuri to to abinda malamai suka ce duk wanda ka dauka yayi kowane akwai tawilin da malamai suka yi amma dai baka da wani nassi karara da ya ce ka canza wuri kama magabata wanda bayan Allah ne nagari sun ɗabi an ci su canza wuri saboda nan ya masu shaida can ma ya masu shaida yasa da sun gama suka yi tafiyin sai za su yi abin da su canza wuri saboda ƙa'idar faɗin Allah yauma idin to haddisu akhbaraha na yi nafi farilla a nan kuma na matsatsin na yi nafila sallah guda lokaci guda farilla da ratabarta na samu shaidar ƙasa biyu to sai zama na malamin suka ce babu laifi ba za a bidantar ko saba ko kuskurantar da wanda ya yi haka ba suna ka dama ce ko face mutum zai iya yi suna da tawili wa alaikum assalam wa rahmatullahi Naam. E musamman dai ɗabi'a mutum dama ba wai yana shafa'i da wutarin a masallaci ba ne zai iya bari ana ishin ya tafi gida sai ya yi. amma in yana shafa'in shi da wuturi a gida ne a masallaci ne to kaga a masallacin zai zai yi su kamar yadda mala ya tambaya sai ya hada su sura ka ba laifi idan mutuwa ta fi gida ya yi waɗannan rakawoyi ya musamman sun shafi salloli na dare kuma na fila ce sai ya hada su da shafa'in shi da wuturi ko da qiyamul layl wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am duk bai sallama ba? Amma an ce ya yi su da rabkannuwa ko? A to ya yi rabkannuwa ne kuma bai rabkannuwa ba. Akwai su da rabkannuwa. Na? an gyara matsalar. Ai ba mata a cikin sandolin abin nan wani wani wahani ne ya faru da kuma ɗaya daga cikin limaman da suka yaka akwai wanda ya yi sujada ta rafkannuwa ya gyara amma nau'uka na tarawihi ba za ka zo ka ɗauki raka'a uku ba raka'a uku daga magriba sai wuturi kawai ake yi amma salatul laili masna masna biyu a yi sallama biyu a yi sallama in an so a iya haɗa hudu a tarawihi a yi su a yi sallama amma uku a wutari ne a yi ba za su shiga ba magariba wuturin nahari sai kuma wutari da muka saba yi wuturin laili su da aka nau'i ne wanda ina ga so ɗaya ne kawai aka yi ko ko biyu shi ma aka zo kuma aka gyara aka koma yadda ya kamata su da kamata yi a wancan yanayin shi limamin da ya yi uku kafin ya sallama ko bayan ya sallama su ma mun su an karar da shi sai tashi ya ƙaro ɗaya idan ya ƙaro ɗaya sai ya sujada abin tambaya wata sujada da yi ba duk ko kafi ba duk zai yi saboda yana da yancin ya ƙi sallamewa kenan yanzu ƙari ya yi sallamar da ya yi ita ce ƙarin da ya ko ba ba tunda tunda dama zai iya yana da damar haka sai su jira badi in ma ya rude ya kable dai an karba daga nan kaga ita kablin abin nan sallaci ta cika sannan ga karin nafila kamar da annabi ya tabbatar sura kuskure ne aka samu na fahimta kuma dama akan iya samun haka shi yasa Imam Al-Kisai an littafi ya rubuta yace lahanul khassa kora koran manyan malamai za ga bajinin malami da ake faɗi amma yana da kurakurai aka ji malami malamin maliku ne malamin alimamun bukari ne malamin alimamun shafi'i ne malamin kulan bajinin malami da duniya ke ji da faɗa kamar sai kama maka wani kuskure da yi hatta cikin sabai akwai wata fatoyi da wasu sabai ke da shi ba a ɗauka dihiya alkalbi yana da fahimta a addinance kuma shi ita ce fahimtar shi kankara ba ta karya azumi to haka ana azumi tun karfe tara zai cika botiki da kankara ya yi ta sha in ka ce mashi ya karya azumi ce Allah ya hana ci da sha ita kuma kankara ba ci ake ba ba sha ake ba tsotso ake ma duk malamai sun ce kuskure ne kana shan kankara ka karya azuminka ruwa ne malam kama kaga shi har yanzu a haka yake shi ba mutar shi kenan to la hamza khassa kenan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta